ai duk da kullu sala lokacin da za ku sallah to kaga da ka tambayi ummu salama sai matar nan da Allah ce sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka je jiya iyalai wannan sifa yakan ce Allah da yake sai in akwai wani abu ba ta fi yanda da ta ba sai dai idan ya ga wani abu a cikin to shi kenan sai ya tsaftace sifan sai ya wanke ko ni kuma habiba ita ma tambaye ta haka ta ce idan ya ga wani abu zalim da sun ci da aka in ba wani abu na kadanta ba sai na jasa ba ita ba haka wancan hadisi riwayar Ahmad ibn Hanbal shi ma bai ce na jasa ba haka hadisin Muawiya wani shi ne na Ummu Habiba shi ma ba ce na jasa ba haka kuma yana nuna duk wani abu da zai nuna na ta duk wani abu da zai lalata gayinka da tsaftarka to kada ka je kai talla da wannan tufa kokari ka zo da tufa mai kyau iri na kakimarin da kulle masjid su da ka ya wajaba gani Allah ya tabbatar da cewa tufafin ki na da sarki kaga shi malamin na shaukani an wajen yana da shaukani fahimtar da ya karkata zuwa gari shi shine tufafi da mai Allah zai daura ba sharadi ba ne wajibi ne wanda malaman usul yake tattauna da kaji akan wannan matsala yace wa badadu abu na gaba da suke in mai sallah ya zama na tsarkakakke ne shi ne suke sa ta ainihin ma da aulama in har an tilasta maka tufafin ke zama mai tsarki lokacin da za ka yi sallah domin ba da aula kuma a ce jikin ka ya zama mai tsarki dan jikin ya ci zama kusa da kai a kan tufafin tufafin ya kace tufafin ka da najasa tufafin ka da kaza shi ne kawai da kai shi da baka da bukatar ruwa ma a lokacin sai ka shiga ɗaki ka canza wani ko cikin ka da najasa in kuntum junuban fasahu in kuna da janaba ku tabbatar kun yi wanka yace wa makanuhu sannan mutum ya tabbatar da sarkin wurin da zai sannan minan najasati ya zama da ya tsarkaka daga najasa wayannan ababen guda uku shine ma da yake kanta dukkan su wajibai ne mai sallah ya tabbatar da su daga sai ke tabbatar da haka sannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayar da cewa a zuba ruwa a wani wuri da wani bakauni ne kifari a masallaci wannan saharatul makani kenan aiki ne na su masallacin tabbatar da cewa wurin da za su sallah yana da tsarki kuma yana da tsafta haka tufafin yana da tsarki kuma yana da tsafta haka jikinsu yana da tsarki kuma yana da tsafta duk da kasancewar madini ba na jasa ba ne amma annabi baya a ce ta yi sallah matukar da shi a jikin shi domin ba da auna wani abun da shi ma ba na jasa ba ne a kawar da shi daga tufa a kawar da shi daga jiki sannan a kawar da shi daga wurin da za a yi sallar kada ce ga wannan yanar wannan tokar wannan kurar ai ba na jasa ba amma ina adam kuma idan aka bata sai ita ma sai a kawar da ita suna ta waɗannan ababe guda uku a tabbatar da cewa an samu ƙarfinsu an same su a yanayi mai kyau daga nan sai yi sallah a wurin ya ce wa tasiru a wurin sannan da suturta al'aurar mai sallah ya suturta al'aurar kaga wannan babu na suturta al'aura mukan ɗauke da tsuke sai mu haɗa shi da wajen sallah bayan ita sallah bayan wancan abin da aka wajabta wa mutum a wajen sallah sai ta kuma sallah tana da nata tsari tana da nata tsari shi yasa wanda suka ce ga malamin malikiya da suka ce tsaftar sifa da tsaftar jiki da tsaftar wuri sharafi ne in ka koma ka'idojin mutum ciki sukan yi abin da ake cewa sharafi da abin da ake cewa wajibi shi sharafi wajibi ne da tsari kenan shi wajibi bai kai sharafi sarki ba to da shi sharafi idan ba shi ba ma ibada bai fata fata shi ko wajibi idan ba shi da nisa akwai ibada kila da ladan da za a bayar ne a karin ko kuma a ce ibadar ta yi amma Allah bai karba ba ne matsala sai ta kabul da ta fiturta al'aura a wajen sallah wajibi to idan ka shigo sallah kuma bai ta'akkadin amr ya sa yake wa satura aurati da sutur ta al'aurati au al'aurat da miji daga cibiya zuwa gwiwa wannan wajen sallah amma kuma idan ya shigo sallah kuma dole mutum ya sa wani abu a kafa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji yayi sallah alhali a kafa da babu wani abu dole ne ko singile ne ya sa to idan idan sun yi yar singile da wando ta rifata ta ita to sallar ki ta yi ta ce eh sallar ki ta yi saboda ya fita da al'aura amma bai kai koyi wajen inganta sallah ba to amma in kalli wancan aya da ke cikin su arab nan nan sun san su fita ya bani adama ya ku ƴaƴan adamu kudu bi na tasmi'in da kulli masjid ku yi ado lokacin da za ku zo yin sallah ne da Allah dan Abbas ya fassara al masjid bi ma'ana as-sala ay maqamu sala to sai ka ce kenan idan ya sa ta rifata da singile to bai fito a kamalar da ta kamata ya ce gana da Allah ba saboda mun salli yana jira ko ufa da ayyata abada da ne da wani mutum ne cikin mutane ba zai ce musu a haka ba da wani taro ne jama'a ba zai fita a haka ba da makamantan za mu zo matsalar da ya bu shuhura me yiwuwa za ta fata sallar wasu yadda suke fitowa musamman sallar asuba da gona ya fito sallar asuba sai in kana neman marasa mutunci dole ka shirga shigar ta ce ka sai ba kuma da za ka haɗa an jima karfe bakwai an gama sallar asuba karfe shida bakwai takwas na safe in ka ga ya ɗan wanka za ta yi ta mamaki in ka ce ina kai ce sai faɗa maka rage wajen aiki aikin nan ba ba ba ba a harami yake aiki ba ba ba a wani harami shi da ma a haram yake aiki a haram shi da ma yake aiki kamar zai ga ya shaki amma ɗabi ya yi ita a haka ai wancan sallah ne kuma akwai duhu kuma asuba ce kuma daga bacci yayi to in mutum zai je sallah ya tabbatar da cewa ya fiturta al'aurai zina da Allah ya faɗa nan kudu zina ta kuma da suka ce ma wara aurata ka walau aba'a shine da abin da ya rika al'auranka ko ma menene to sai ya zama wannan abu ya zame maka sutura kuma ya zame maka kayan abu Nabi sallallahu alaihi wa sallama ake tambayar ya Rasulullah game da al'aurar da Allah ya umarce mu mu rufe cikin hadisin Bahar ibn Hakim an Abi an Jabi ya Rasulullah auratuna ma na asmin hawa ma na zai ana auratuna menene za mu iya kau da kai ba mu rufe ba a cikin ba a ce ba mu bayyana da al'aura ba me kuma ba makawa ce mun rufe قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يقول مالك كسر على عورتك كسر وين يدني. sai daga matarka ko kuyangarka sai sahabbai suka ce mai ko mai tambaya yake ce mai fa in kana da kawo ba'du fi ba'du to idan wannan kana maganar idan ni kadai ne yana nufin ko kai kadai ne ka rika da auren ka to yace to ya rufe kai ina cikin jama'a fa dan mutum ke ne tafata an da yara fa ahadun wala yara yannaha idan zai yiwu kada kowa ya ga al'aurar ka kada kowa ya gani sadakar dan halal zai bari a cikin yar a cikin jama'a dan wal faqidu awra cinya al'aurar sai sama ta kallon kwallo suna cikin danja sai suna kallon cinyoyin musu duk cinyar wanda ka kalla har da a rubuta maka kuma da lafiya sai kirke ka danne da kallo na zahiri da kallo na falba za ka ma za ka kalli ƴan wasu lokaci ka kalli masu tari bata da masu dogon wando in ka je ka rage jerin wando ne ka kaura kanka da yin fas aura kanka za ka akwai haɗari kwarai da gaske in shi wawa ne ya bayyana to kai ne kamata ka kalla ma wawa ka kalla ba in ka samu hakikatu ko rafi da kada na sa'ad ibn gani a na sa'ad ibn dubiyan kana gani littafi ne musamman da ya wallafa ya ba shi suna hakikatu suratul qadar hakikanin wannan kafan nan da ake ta hayaniya a kanta littafi ne tafi ɗari uku da sittin zalla a kan wannan kafa kawai yake magana za ta da wani tsohon figo ne yadda yake har yadda ake zana wannan da mutum sha ɗaya yadda ake sawa da yau aka fara sa sha ɗaya yaushe a ina biyu da uku da huɗu da biyar suke tsayawa a da yanzu kuma a ina suke tsayawa daga duk wanda yake kallon gwanda ya san an canza da waɗannan hukunce hukuncen yaushe ake firki yaushe ake ce waye yaushe ake waye duk sai bai tattauna to ya kawo shubuhohin da masu kallon kwallo ke kawowa don su kara haramcin sai da ya kawo shubuhat arba'in da shida ko ma shi kowace shubuha za ta yi ce to ai motsa jiki muke yi sai ya layi sai ce mu tattauna ta sai kwata kwata da shubuha yasa da tabi mai tsawo yasa da tabi mai tsawo to ga in yazo ya kwaye yin yana kwallo kai karka kalla sai ka ce yau ba ranar kallo na ba gara ka je kai bacci kai gara ma maka je ka suma wala gara ka je ka suma sai Allah ta ga ni ba yake na iya bari ku je suma kai ka suma in ka suma ma kina sauke maka da kalmi rufi ala kalamu an salat sai yake idan kana tare da mutane kai iya yadda za ka yi kada a ga al'aurarka sai ne tambaya yake mashi fa in kana ahaduna qadiya yanzu ya rasu da in na zama ni kadai a kai na iya sanya dan kamfai na cinya ta a waje cibiya ta a waje ni kadai a ɗaki dan nabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mashi قال الله قال الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه أبا كرمك الله أي الله يجب ما تاك في كنيا إذا ما لا تجد ما يكنير كأمتاني با وذلك تجد أيكي كفاي فلا يسير الله سنة سنة to kaga al'aura na da muhimmanci kwarai kwarai da gaske kafin mutum zai zo sallah ya tabbatar da cewa ya rike al'aurar shi yadda ya kamata Nabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da Imam Abu Dawud da Ibn Majah da Hakim suka fitar da Imam Al-Bazzar suna cewa Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya yayi umarni da cewa ka rike rike kinyarka kada ka bari wani ya gani sai kuma kada ka ga ta wani mai rai ko mace Saboda in mutum ya zo zai sallah ya tabbatar ya rika daga cibiyar shi zuwa gwiwar sannan ya tabbatar da cewa kansa fatar shi akwai akalla ko singile idan mutane ne su ce shigo mata da singile shi a haka za su yi cewa ya fita ko ya koma kafin baya kada ya zama ya ɗauki hankali za mu zo mu magana kan tiyaru shuhura kila ma zai zama tsohon shuhura za su iya kore shi a gaban ko su mai da shi baya da aka rika al'aura wajibi ne babu makawa daga gare shi kuma in mutum ya ki to akwai matsala ita ma mace ba makawa sai ta sanya akalla hijabi ita mace tana da yanayi guda biyu ko kace yanayi guda uku akwai yanayin mace na saman gida in ba muharramanta a gida a in ba ajanabiyyanta a gida kenan za ta iya yawon ta ba ma hijabi a tsakar gida wannan babu da yanzu ko ta sa doguwar rigar san kwalin da san takalmin ta tana yawo a gida za ta cikin za ta bayi za ta gumar kyau da za ta ɗauki wani kamar nan ba ne yanayin masalaci shi ne lokacin da za ta yi sallah shi ne akalla abin da ake so mace ta yi ƙarfi ta sa doguwar riga wadda za ta rike mata har idan tsawo daga nan akalla ta sanya wani abu na ijabi ko kuma na imar in an ce imar shi ne wanda ko da iyakin ne ko iyakin iya kaga wannan dan hijabin ko ba dama ta fita da kiwon amma ya halatta ta yi sallah kuma to amma in ta zo za ta fita shi ne halin ta nan to nan kuma dole ta ta sa jalaba ya yi annabi ya kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabiyihim ذلك أدنى أن يعرفن فلا يبين دون إن أتى صفا جلبات كي نتفات المشدة ولا تدري تتكرر ولا تبرر suka sharuɗa guda takwas ko guda bakwai daga ciki ya zama fasufa gairu zayyir wa tahiyyin da sauran to ita mace na da waɗannan halayen guda uku sannan mai sallah wala ya tabiru sama'a sai na biyu gurera ya ruwaito mana ingantaccen hadisi a cikin bukhari da muslim yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yastabila sama'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani mutum ya yi kurman sa kafa nan ce istimadu samma shi ne ka zo ka ɗauki kila mayafi kake sawa sai ka ɗauki mayafi sai ka kewaye jikinka gaba ɗaya hannuwanka na ciki ko kuma riga kake sawa sai ka tsara hannun rigar sai ka mayar da shi ciki kuma sai ka fara sallah wannan sa tufa da cikin sallah da wajen sallah ba a yadda ba me ake jin tsoro wani abu zai iya kawo maka farmaki hannun nan na cikin abin da za ka fara neman agajin gaggawa ne amma yana cikin riga yanzu kuna ma wannan ba za ka iya karewa ba zama wannan ba za ka iya kora ba kenan wala tulku bi aydikum ila tahluka la tusiyi ba a yanke irin wannan shigar ba shine istimalu samma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu irin wannan sanya tuka idan bayani ka tabbatar da cewa akwai inda hannunka in ka so ka fito da shi to duk gawa da kake kamar da fito da shi idan riga ce ka tabbatar da cewa hannun rigar ya fito ba ƙarƙashin wannan matsalar matsatsun kaya irin da ‘yan gayu zai iya shiga. Matukar rigar da zaka sa za ta takura hannunka ta hana shi yin aiki yadda ya kamata ta shiga cikin nan wurin. Ta shiga ciki ba za ka zo kai sallah da ita ba, ba za ka san ka rika yawo a kan ba. Saboda ba ka da bai wanda Allah ya yi maka na tafiya kare kanka, bai wanda Allah ya yi maka na tafiya taimakon wani ka ba shi kariya duk ka watsar da su da wani abu na tufafi da kaje kasa ku sai shari'a babu na sabbin zara'i ko ta hanyar barna ta tun ba ta auki sai aka haramta wannan nau'i na tufa sannan wala yace kada yayi abin da ake ce mashi asadri in an ce asadar galiban da hijabi ake wannan sadar shine idan mutum ya zo a ba da hijabi ba kai da mayafi masu sallah da mayafi domin mutum musamman da ke al'ummar larabawa a wancan lokaci sai mutum ya zo ga babban ya tauro dan izarin shi haka dan yautayi sai zo da babban hijabi kawai da ya tashi sai ya dora wani bangare na hijabi na mayafin a nan kafa da ya dora kawai sai mayafin ya sauka kasa kirji shi da waye sauran jiki duk a kuɗi ko da izarin da ya daura ya zo mashi cibiya kuma ko da a kan kafatar da akwai wani abu na mayafin na bai ce ba shari'a ba ta ba abinda ake sun kazo da mayafi shi ne bangaren da ke nan bakin mayafin da ke nan ka kaɗo shi ya dawo nan na nan kuma ka kaɗa shi ya dawo nan kalla wani abu ya kewaye ka hannuwanka kuma za su iya fitowa su yi amfani to wannan shi ne tsada ne ba sadadu ba ne na sakin hannu wannan babin shi daban na zai ya zo ka je to salatin za mu yi maganar shi to irin wannan baya halatta shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani an sadri akwai hadisi da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da Imam Abu Dauda da Tirmidhi da Hakim a cikin al-Mustadrak cewa ya ana wannan sadri sannan wala yusbil sannan kada ne sanna ya yi isbadu isani kada ka saki sifan ka yi ga idan tsawo haramun ne shi ma kaga haramun ne a wajen sallah kuma haramun ne a cikin sallah in ka zo sallah kada tufafi ya zamana an samu ibadu iza duka wannan abadi na tufafi abadi na libasul musalli sannan wala yukfitu kada yayi abin da ake ce maki alkaf shine mutum ya zo zai sallah sai zo yana da cikin wancan dan abin haka sai ya daura tufafi da jikin abin ko kuma za ku yi sallah ta ce to yanzu tun da a duhu ne ko da a duhu ne misali ya ce to kaga dan kada wani a cikin mu masallatai ya gudu to ka daura rigar ka da rigar wannan shi ma ta da rigar ki da kana gaba shi ma na gaban da kana har a je bango to abin jin tsoro shine idan alwallar wani ta kari ya buƙaci fita ba idan kuna ma ta harbi wani yake rigita ya mamanta kun daura riga kun daura musamman in ma ya ne lokacin da zai wani na kusa da shi ya fita zai yi rere sarara to ba haika ba wannan da a sallah da wajen sallah ko a zaman majalisa baya halatta wa mutane biyu su hukun da tufafin neman agaji da waye da ke tasowa sai a kawo matsala to haka baya halatta a daura gashi shine kafin sha'ar musamman larabawa da suke da gashi shine ya kuza zanubu khasnatan mustarsila fa yakutu fi sha'ri ra'sihi أو يربط حاجة خيطا إليه أو نحو ذلك إقامة لا تمشي في دورة دا وتأجيا لكي كتا لكي تو زي ياسا نيسو دا تراو أجل التحدي ديني أكي كده بكي أي لا تريك أجنش أي كدا كرا سبا أي سبا كرا بكي سبا كل مسمى ما جيل سلا تناسلا ولا تسيل سوا سنكا أكيبا إذن كما قاتل سلا تفرلا نكي سلا فرلا تيكي حكم دولن دوكي kankan tsarin lokaci take ɗauka su da aka wannan kafin da'ar da kafin sau baya halarta ya ce wala yi sarri fi sau da hariri kada mutum ya yi sallah a tufan hariri ko kuma tufan da aka sanya sinadarin hariri kenan tufan kada ya yi da na hariri sallah kuma kada ya yi da tufan da aka gifta mai hariri ko aka rasa mai alhariri tufan hariri tufa ne mai daraja kuma mai tsada da annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya haramta shi ga mazan wannan al'ummar mu maza mu yi hakuri akwai ta a lahira saurin ne kake kuma can ne matabbata amma za ga yanzu yana tashi ita mace ba mai fadi shi mace ta sa in tana da kuɗi za ta iya siyo matar ka ta sa amma kuma sai ta kallama inda kake da zama yanzu matar ka na nan garin za ka iya aukawa haɗarin ka siyo mata tufan hariri ka sa ba wai haɗarin ka kawo maka hari ba hadarin su ku fata da Allah fata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ji shi da garin ya sau da shuhura to da ta inda suka an dukka mai wani abu na alhari to haramun ne kai ka daura ba za kuma kai sallah da shi ba to idan mutum ya kace sai ya yi sallar da shi ba sallar ta yi ce ta yi amma akwai yiwuwar Allah bai karba ba to zan sake ce ba sai ka sake ba sallar ka ta yi amma ba lada kaga ya ta haɗe ya zo matsalar a cikin haɗuwar kabul kenan za a ce ibadar ka ta yi amma Allah bai karba ba kaga mutum na cikin matsala kenan ta ka wala yusalli fi saudi hariri kada ɗayan ku ke sallah a cikin tufan alhariri ko dai ya zama alharirin sallah ko kuma ya zama alhariri a tufan da aka gitta mai alhariri ko aka rata maki alharin nan abubuwa na alhariri to sai a gaba sai ke cewa wala saubu shuhra sannan baya halatta wannan a sallah wajen sallah duka hukuncin da yake baya halatta ga mutum ya sanya saubu shuhra da mai kamar sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi ibn Abi Ibn Bas man la ta'ala kusan da gaba ɗayan ma da kalita sai da dama duka malaikin tattauna wannan matsalar cewa to menene saubu shuhra sai suka ce shi kawo shukura ba ka iya ba shi wata ma'ana gore haɗe da zai ka siffanta shi sai a koma al'adar mutane a nan ne za a iya tantancewa to ya za a ka gane kawo shukura musamman mu a ƙasar hausa duk tufan da ba tufa ba ne na al'adar hausawa sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu idan ka kashi idan mutane zai rika komawa zuwa gare ka saboda ka zo da bakon tufa kila daga nan a rika maka kallon kai wani babba ne ko a rika maka kallon kai wani hamshaki ne ko kuma a rika maka kallon kai wani mai zuhudu to idan tufa ya zama haka haramun ne ka tashi la da sallah wala kafin sallah wala bayan sallah wala a cikin sallah wala a wajen sallah Saka duk tufan da za ka yi karya nafa wa tufan al'ummarka, sannan kada tufan saboda tsadar shi ya zama ya ja hankalin mutane. Bari ba da misali da wata riga da mata ke sawa, na tabbatar tana jan hankalin mutane. Wanda tufafin ne na larabawa. Za ka mata wani lokaci sun sanyo wata riga akwai ɗan wani gyale-gyale a cikinta, wani hijabi-hijabi. Sannan akwai hannuwa. Sai za ka rasu malamalin matan ka sa. wannan sauƙi shi kuma na iya duk wanda ta sace Allah ya samar cikin mulakanci a lahira to da haka annabi ya faɗa cikin hadisi Abdullahi dan Umar yana na cikin musulun da Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya sa sauƙi shukura man ladhi da sauƙi shukura an kasahu Allah sauba ma bil lati yawm al qiyamah sai Allah ya sa duk fasin mulakanci ran lahira to da ka tattifan da za ka sa ka zama one in town saboda tankaran tsadar shi ko wancan kyawun saboda arhaji haramun an mai arhama yanzu kawai kai ana makai ma da yi ne kai ne ka siyo yaji irin da mutanen sudan ka gan shi da arha me muguwa arha wanda su fayi a nan suke sawa kai ma sai kai duk inda kake a'a ya zama su bi to kawai su fara ko kuma yanzu kai asusu ka sai riga yanzu misali ta ce wata kasa ta zo wani irin yaji da suke kawa shi ke nan kai ma ta kare ta siyo yaji ya ce maka ɗinki irin nan yanzu ina ganin ka ɗauko riguna irin na mutanen japan ko china ko koriya in ka zo ka sa an kallon ka za yi kai ya zama kawo mutuwara to malamai suka ce to yanzu idan tufan da na sa ba na mutane na ba ne misali kai ba haushe ne yanzu sai ka samu kanka a china ba na jin a china za ka samu wanda yake da riga da aiki to yi wani idan ka sa sau da shuhura ne su suka na ba sau da shuhura wani saboda da sun kalle ka sun san kai ba a cikin su kake ba kuma rigar irin ta mutanen ka kasa to baka yi laifi ba a lokaci amma yanzu mu anan dariya shi ke ne ka tafi Mauritania ko ka je Morocco sai ka samu riguna irin nasu riga hannun ta kai haka aljihu anan aljihu anan da wani anan da wani anan ita ta ina ko abin nan ne yana ba kan ko ina za ka sanya ta ko sai ka sanyo ta kallon ka za ka ya zama so kuke wara haramun ne kaza sai dai ba dai idan ka siyo ka samu tela ya kofa ta ko maka san da ya da kira alfihu daya ita mu ba a riga irin wannan yunibatan ta ko ina aka to haka mata kamar yanzu misali sallan nan ta mutu sai kake bari kai wani abu sai ka je ka samu yalan yaki yalo ruwan kwai a yanko yaki sai ma aka yi maka malam malam da shi aikin ma malam malam da shi ma yau ta samu yanan kuda yanan takalmi yanan gilan da agogo kawai ranar yin ka fito to ku shi ƙorani to da ka zama wacin kama to da ka duk wanda za ka ba sautin yaji ka ce ka siyo min irin na mutane na to ka ce ka zaɓo wanda ba irin shi za ka halaka za ka halaka ka ga yanzu wannan fito wani ɗauki ne Allah ya kawo mana kenan in za ka ɗinka yaji ka ɗinka kwaba kar ka taɓa damuwa a shi wannan yajin sun kowa na da irin sai kana da kai kowa na da irin kai ya naka mana in dai haka ne in dai so kake fitar banda mutane zariya abu ɗaya za su yi kawai mana yanke kanka ka je filin ka dawo yanzu za ka ji alheri bidiyo na yaɗa ka one in charge amma ba za ka yi da wannan shawarar ba na sani na ga cewa ai kuma zan mutu to can kuma za ka halaka kuma halakan ma ta ce mutuwar muri sai mutum zai iya mutuwa sai lokaci ma dole a mutu kuma a shiga aljanna amma sai aka halaka ba aljanna za a wuce ba wuta za a wuce sura ta dole a kiyaye sauku shukura kada a sa sauku shukura ta ga wajen tufafin sallah sai mun kiyaye wanda za ka yi yara suka kada kawo masu wanda zai ja hankalin mutane komai kasancewar tufa ba ko kamar da Muhammad Salih ibn Uthaymeen da ya Allah ibn Basir rahimahullahu Allah ta'ala suka faɗa komai kasancewar tufa ba dan yankin ba idan baya jan hankalin mutane har su kalla cewa me shi mawadaci ne yayi sanya tufan alfarma ko me shi dan zuhudu ne ko talaka ne ya sa tufan talakawa in dai jan hankalin mutane ya fita daga da'ira ta sauke shura za ka iya sanya shi za kuma ka iya sallah da shi bai zama babu dai amma matuƙar zai ja hankalin mutane a kalle ka a yi maka kallon wadata da isa ko a yi maka kallon talauci da suhudu da addini to haramun ne ka sanya shi ka bar ma masu shi sun je can su sa ko kuma kai in ka je yankin su ka iya alaka ya fa yanzu ka kamar su jallabiya sun fita daga ciki tun da sun yawaita ba da nan za ka sa jallabiya wani ya rika kallon kawai ka zo da wani bakon abu amma da za ka yi shiga in sai ka ba da misali mutanen Mauritania ko Eritrea ko ka je ka samu tufafi irin na mutanen Sudan mazauna kauye idan dai ko ni zai iya faruwa mutane za su iya zuwa su rika maka kallon gashi gashi gashi gashi ko ka je ka samu irin doguwar hudan da suke ce maka karfin shi da mutanen bankana gashi ko sai ka zo ranar sallah ka kafo ta da ka yi hudun samu ko biyar ko shidan samu zunguriya a miƙe in ka sanya ta zama sau da tsohara to da inda ka wuce nan kallon ka za a kai wani ɗan Mauritania ne waye yi ka da me yi ke faruwa sai ka ga al'amura suna kokarin su lalace dan za a za ka iya fada karkashin sau da tsohara to wannan sau da tsohara ba a san da shi kwata kwata ba za ka san da shi ba kamar yadda ba za ka fita da shi ka yi yawo a cikin mutane ba wannan ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar ita ce mutum zai aiki da ita na haramcin daura tufa na ثوب الشهرة من لبس ثوب الشهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة أقوم بشيء لا ترى زمان أن الله يشوف سورة في سفن ولا تنش سورة في سفن كتنش أكد كيف يجوه فقلوه لا سوى ملائكو في سمد مسوح yake wala masu ba sannan kada mutum ya daura kada mutum ya salla da tufafin baki ka wannan ma matsala ce mai girma ba duk tufan da kwata kai me- wai me yasa yake sata ba ai ta kwaci ya tafi dama dama akan sata ko shi ne mai kwaci ba a yanke masa hannu ba ba a yanke mai kwaci hannu ka rike waya ina masu turikin maka da masu turikin waya su kuma su ce an masa wani gusto amma yanzu ka rike wayar da kana tafiya haka wani ya dinki haka kama ko ta kai miliyan goma za a yanke masa hannu ba kawai dai da a kwaci sai gwamnati ta ladar ta ce mai kwaci aka aka wanda ya zo ya maka fa wannan ya danka ka ya maka shigo shigo ba ta ne kai ka narka kuɗi ta bayyana wanke ta yi shi ma duk an kama shi ba za mu sani hannu ba dan ya dan yi amfani ma da basira dan da rana ma yake zuwa ko kuma da kanka ka bayar amma dai ba zai ce ta ba shari'a za ta biya abin nan to aka ce to amma ka ga sata fa sata za a yi ta hannu to sai dai amfani da kalmar kasa ba dan karkace an dauko abin da faɗi sai ya dauki na kasa kasa duk sifan da ka kwatar shi mutum yayi kaga mallakar shi haramun ne to baya halitta ka dai kai sallah ne kuma kan kana cikin kwace sai ka kokari ka sa masa alama ba za ka rika sallah da shi ba za ka gona za ka daura aure za ka zumunci amma ba za ka yi sallah ba to yanzu yaya sifan kuma da mutum yake biyan sai da kuɗin dinki yake karbi ya ci duk abin nan da lisanin hal ko da lisanin lafafi shi ma zai ke shiga na ko na abu na zalunci a kai kama sai da zan ba ka kudin karkar za a siya wasu yan abubuwa da ke kira har riga ta sifa to ita ma karkar sallah da ita haka sifan da ka siya da kudin haram mai kudin haram an yi cuwa-cuwa aka raba da kai ko kuma kai motsa ne a bakin aiki ne kawo maka shadda in ka ɗinka sai ke mata alama la salata wannan kan da aka san kar mutane ke mutane gida ba sai sun gane ba yi wannan juma'a ba za ta fata shi da zuwa da ita ai dan da kan ta ta ya ta gane ni to so kake ke kallar a karba ba so kake ke kallar a karba ba to da ka duk wani kifa na haram malai ma suna cewa har gidan kwaci ba a sallah a gida gidan kwaci ruwan kwaci ba a da lafiya gara ka saya to da ka wala maksuba mutum ba zai salla a gida na kwace ba a tufafi na kwace ba sai ce wa alayhi istibadu da aini da ka'abati in kana mushahidan laha aw fi hukmul mushahidi ya wata baka mai salla ya ya kalli hakikalin inda ka'aba ta in kana mushahidan laha in yana ganin ta aw fi hukmul mushahidi ko kuma idan yana cikin hukuncin mai ganin Ka'aba yanzu mutum ya je aikin haji ko umara ko ya samu kan dai a Makka sai ka fi sallah a harin sai ki ga wannan da'irar filin mataf suna tuni al-mataf to a daidai lokacin wajibi ne ya kalla Ka'aba sai da za a sanya tari a kaifin inda yake sa goshi aka jazaran zai je taba Ka'aba in garin ya kan kauci sallah ki ba dai ba to waye au hukumul mushahidi laha shine wanda yake cikin farfajiyar masallacin ko kuma yake makwabtaka da masallacin in kana makwabtaka da masallacin za ka iya to wancan kasuliya wancan dogon abraktin in ne haka da shi to nan ne kaba ce ko kuma yana cikin masallacin harami za ka ga sun sanya alamomi da ne suna maka ga inda ka'abar take ko an yi shimfiɗa a haka ka kai ba za ka zo ka karfe ke da yadda mutane duk suka tsaya in sau ya kar in masallaci kan karkata za ka mutane sun karkata sai ga kowa ya kewayo an kalli ka'aba wannan shine hukuncin kallon alƙibla da wanda yake ganin ɗakin ka'aba ko kuma yake da hukuncin kallon ɗakin ka'aba yace wa ghayrul mushahidi ko wa ghayrul mushahid ya kamata ya ga mushahidi shi kuma wanda baya ganin ka'aba kamar fi hukumi da wanda yake cikin hukuncin wanda baya ganin ka'abar ko bai kusa da ita ko babu wata alama da za ta nuna masa inda take hakikatan ya saka fi rike haka ba'da taharri shi kuma abin da kawai zai yi shine ya fuskanci alƙibla ko ya fuskanci inda alƙiblar take bayan yayi kirdado yanzu ka ku da gana kaga ba za mu iya tabbatar da cewa ga inda ainihin ka'abar take ba amma za mu iya nuna jihatul ka'aba a ina ka'abar take za mu iya cewa to tana bangaren mahuda rana zuwa mafadarta ma bai da janubi wa shimal to amma kuma a gabasin da za mu kalla gabas maso ina da ke to bincike ya nuna gabas maso arewa misali to da haka ne idan ka zo kawai nan wurin za ka kalla da a ce za a jazare shi a ce maka to ai kai inda ka kalla ya kauce wa ka'aba ya ce yayi fa ai da ma duwan musamman wajen sunna kai yanzu wannan tsari da aka iya yi da ita a matsayin hukunci na fuskantar alƙibla yasa idan mutum baya ganin ka'abar sai yi sallah a inda ba alƙibla ba sai da ya sallah da sallar ya gane to shi ke babu wani zai sallar ta ta yi abinda kawai dai kiyaye sallar gaba sai ya gyara lokacin da aka canza alƙibla akwai wani masallaci a madina a madina sai kuma shi masjidul qibla ta yi wai masallacin ya da killa guda biyu sun mai da shi na tarihi saboda ana cikin sallar asuba a ce an canza alƙibla mai wasu su masallatan ba su sani ba kawai sai wani ne ko yake cewa ta yanzu muka yi asuba yanzu muka yi asuba da annabi ga inda ya kalla su ma nan take suka juya kalla ɗaya aka kalli sham aka kalli ka'aba kuma sham tana kudu kuma ka'aba sham tana arewa ka'aba kuma na kudu ana kallon Ka'aba daga ce ai ana kallon sha daga ce to ai wannan hukuncin yanzu nan an tare yanzu Ka'aba kuka kalla muka yi asubahin nan take kuma suka juya liman ya juya shi ma aka kare shi sallar a can irin wannan babu ne ko inda ka shiga gari baka sani ba to amma yanzu a gari kana da damar kai tambaya in ka je gari baka yi gana da kula ba tambaya za ka yi kamar nan masallacin da in ka shigo malamin su ba sai ka tambayi kowa ba kai da sallar haka da ke ga jami'in in ce sallar ka nan ko da ka samu wanda za ka tambaya kake tambayar sallar ka kai dan ila ka tambayi wanda shi kuma ba a hali wanda ma kake tantan da na yi alƙiblar ta ce amma yadda ake masallacin haka ya nuna maka ga inda alƙiblar take sai mutum ya fuskance ta wannan shi ne abin da wannan bashi ya kunsa na abin da ya shafi tufafi da kallon alƙibla da sauransu matsaloli ne masu matukar muhimmanci da in mutum ya kiyaye insha Allah za ga sallar shi ta zama da daraja ta sama ko daraja ta koli ina ga sai mu dakata nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم